أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa musulmi a yau muna ashirin da biyu ga watan Ramadan hijiran manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya daidai da ashirin ga watan bakwai miladiya aihuwa isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha hudu muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma kuma cikin wannan sura suratul baqara jiya mun tsaya aya ta ɗari da arba'in da ɗai a yau za mu tashi aya ta ɗari da arba'in da biyu a shahi na ashirin da biyu akan izihi na biyu a can saman alkur'ani wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ƙulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an ƙibilatihim allati kanu alaiha
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم نعم Allah subhanahu wa ta'ala ce, sai ya ƙulu sufaha minan nas, da sannu wawaye daga cikin mutane za su ce, ma wallahum an ƙibilatihim lati kanu alaiha, menene ya juyar da su akan alƙibla su wada suka kasance a kanta su musulmi kenan. Ƙulka ce da su lillahi al-mashriq wal maghrib mahudar rana da mafaɗarta duk inda da inda take hitowa da inda take faduwa duka na Allah ne yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah yana shiryar da wanda ya so zuwa ga hanya wadda take madaidaiciya to kaga kalima ta sayaqulu fi'li mudari'i aslinsa a larabci yana nuhin al-hadir wal mustaqbal in ce yaqulu ma'anar shi yana cewa ko ko zai ce domin da yawan mutane suna cewa fi'li mudari'i in ya zo yana nufin abin da ake nan gayi a'a ko ko abin da zai so amma idan lam ta shiga cikin fi'ili mudari'i sai ta zamanto wato harfu jazmin wa qalbin harafi ce wadda take sa a yi ma fi'ili mudari'i jazma wa qalbin kuma za ta mayar da shi ya kuma baya in nace lam aqul kaga aqul fi'li mudari'i ne majzumun bilam wa alamatu jazmihi sukun lakin qallabathu ila al-madi domin ma'anar shi ta koma zuwa ga ma'anar madi ka ce bance ba ina fata an fahimce ni ita ko sinun da saufa idan suka shiga cikin fi'ili mudari'i za su mayar da shi wato zuwa gaba lil mustaqbal in ce saufa aqulu wato zan fada sa aqulu zan fada to nan da anka ce sai ya ƙulu wato nan kaga da za a zo a ce a bambanta waɗannan kalmomin ya ƙulu fi'ili ne tin fi'ili ce wadda tana ɗaya daga cikin alamomin da ke nuna cewa ba su shiga ga wani abu sai ga fi'ili ita wagga sinun dama larabci abubuwan da suka haɗa shi abubuwa ne guda uku al-ismu al-fi'lu al-harf duk magana duniya da za a yi cikin larabci waɗanga abubuwa guda uku na ko ya zamanto ismi ko ya zamanto fi'li ko ya zamanto harafi to kaga yanzu in muka tashi rarrabe kalimomi a ilmance muka ce sai ya kulu sai mu ce ya kulu fi'lina sin shi kuma harafina harfu taswif ko kuma harfu tanfis kamar yadda suke kira ne kenan da sannu za su ce magana wace magana Allah subhanahu wata'ala idan Allah ya ce za su ce za su ce ko ba za su ce ba za su ce tabbas za su faɗa shi yasa da an ka ce za su ce ba a kawo lokacin da sun ka ce ba ina fatan kun fahimce ni amma wani wuri Allah subhanahu wataala da yace za su ce kuma sai ya kawo kisar sun ce don fa'alul lima yurid a cikin suratul an'am Allah subhanahu wataala ce sai yaqulu alladhina ashraku law sha Allahu ma ashrakna wala aba'una wala harramna min shay ko ba haka nan bane sai yaqulu alladhina ashraku waɗanda suka yi shirka za su ce law sha Allahu ma ashrakna da Allah ya so da ba mu yi shirka ba dama ɗabi'ar ɗan adam kenan idan ya tashi zai yi ma Allah ta'addanci sai ya danganta abu zuwa ga Allah amma abin da yake so sai shi kokarin kai gare shi me yasa kan baka barin shanta ba sai ce Allah ne abbai so ba kaga wai yanzu Allah ne zai danganta ma wato Allah abbai so ba amma da ya ga abokin shi yana shanta ba yace ba ni mai gwan ne yace ban basuwa Allah abbai so ba bai yarda saboda nan abin da yake so na to da wannan wato ka'ida ce ta mutumin da yake son yayi wasa da ubangijin shi sai ya danganta abin da yake so zuwa ga kai ne ya danganta abin da bai so zuwa ga Allah da zaran abu bai tashin shi ba sai ce Allah abbai so ba Allah abbai so ba Allah abbai so ba amma da zaran shi ga so in kace mai Allah abbai so ba sai shi ke yarda an gane wannan to amma a cikin suratul nahl sai Allah ya cewa sun ce wa qala alladhina ashraku law sha Allahu ma abadna min dunihi min shay'in nahnu wala abauna wala harramna min dunihi min shay kaga can yace za su ce kuma sun faɗa amma nan da yace sai yaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha bai kawo aya kararraba wadda ta nuna cewa sun ci amma qul lillahi al-mashriq wal maghrib tana nuna cewa sun faɗa lokacin da suka faɗa sai a ce musu to ga abin da za ku gaya musu an gane wannan as-sufaha'u wawaye daga cikin mutane duk mutumin da yake kafiri duk mutumin da yake munafiki duk mutumin da yake ganin riko da addini kauyanci na to shine awwawa an fahimce ni duk lokacin da ka yi riko da addini mutane za su ɗauke ka baka da wayo idan kana ciyar da dukiyarka sai mutane suna ganin kai eske kana da wayo ka ko san abin da muke ciki cikin wanga zamani kaka hidda kuɗi kai sadaka fi sabilillah haka kawai ka hidda zakka kana ganin ta kuɗi zunzurutu maƙudan kuɗi ka ɗauka ka bayar ka ko san abin da kake yi ya kamata ka yi tunani saboda su suna ganin sakamako wajen Allah subhanahu wata'ala yana da nisa ina fata an fahimce ni to dan hakan ga duk mutumin da ya dauki mai yin addini wawa to shine wawa wannan ka'ida ce Allah ya kire su wawaye daga cikin mutane ma wallahu ma an qiblatihim allati kanu alaiha za su ce menene ya juyar da su daga alqibla su wanda sun ka kasance akan ta ma'ana an sanya maka aba alqibla su saboda ita ce suke dubi lokacin da za su yi sallah to dan haka kul ka ce da su lillahi almashriqu wal maghrib wato ga Allah ne almashriqu makullar rana take wal maghrib da mafadar rana da inda take hitowa da inda take haduwa daga na Allah ne subhanahu wataala wannan ta'lil ne bin rububiyya domin almilkiyya ɗaya ne daga cikin sifofi na rububiyya ta Allah subhanahu wataala an gane wannan da kyau in an ka nuna cewa wannan na Allah ne ɗaya ne daga cikin sifofin da suna iya komawa zuwa ga kalima ta ar-rabb domin kalima ta arrabu tana ɗauka abubuwa guda uku wato tana ɗauka alkhalku halitta ta Allah subhanahu wa ta'ala sannan tana ɗauka almilku mallaka Allah subhanahu wa ta'ala sannan tana ɗauka at-tadbir tana ɗauka tafiyar da al'amurra yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake so qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله kaga wannan ya nuna cewa ashe kafirai sun fahimci kalima ta rububiyya man yarzuqukum minas sama'i wal ard wa yake baku arziki daga samai da kasai duk arzikin da yake fitowa da wanda yake sabkowa daga sama ruwa arziki ne ko ba haka ba saboda sanadiyya ce na arzikin mu sannan kuma da abubuwan da suke fita daga cikin kasa amman yamliku sam'a wal absar wani na yan mallaki as-sam'a ji wal absar da gani to sannan kuma amman yamliku sam'a wal absar wa man yukhriju al hayya min al mayyit wa yukhriju al mayyita min al hayy wane ne yake fitar da raye daga cikin matacce ya fitar da matacce daga cikin rayayi wa man yudabbiru al amr wane na yake tafiyar da al'amura duk a ƙarshe za su ce Allah kaga wannan nuna cewa kalima ta rububiyya da mu da kafirai da mun ittifaki ba wajen bauta bane kenan sai ya zamanto lillahi al-mashriq wal maghrib nan tana nuhin rububiyya ne nan ismullahi na amma tunda ya nuna mallaka yana nuhin rububiyya ta Allah subhanahu wa ta'ala qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arshil azim قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون kun ga duka da anka ce lillah lillah nan yana nuhin milkiya wato rububiyya to lillahi almashriqu inda rana take fitowa na Allah ne wal maghribu da inda take faduwa wannan yana da yana nuna cewa ya halatta mutum ya kafa hujja da abu mallaka Allah subhanahu wa ta'ala ne in an ka tambaye ka miye dalilin kaza sai ka ce nauna ko dan adam yana maka gata da abin da annashi ko ba haka nan bane me yasa kai yi kaza mutum yanzu yana da mota sai sai dauko ta ya walakantar da ita ci habawa ne bai dace ba sai ce takata koko ni adda abita habba haushe yana da karin magana da ke cewa kare da kuɗi ne sai shi sha rubutu ga waɗanda suke shan rubutu ko kuma kare da kuɗi ne sai shi ci masa kwai kamar wanda sun ka saba cin omelet ko ba haka nan bane ma'ana ko da ɗan adam yana kafa hujja da abin da an dashi ko da ba daidai bane sai ka ji ya ce matakata ko ko ɗanka na ko ko gidanka na ko da yayi abin da bai dace ba to Allah subhanahu wataala shi adda komai dan mi za ku tambayan mutane in ya ce musu su dibi gabas ku ce a'a ko ko in ya ce a dibi yamma ku ce a'a misharuwan ku shi adda gabas shi adda yamma shi adda kudu shi adda arewa kenan duk inda ce a diba ina ruwanka tunda ba naka na ba ko ko ina fata an fahimce ni shi adda abi ne yace adibi wuri kaza to dan bi kaza kuwa kace mutane ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha allazi wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha huwa amrullahi subhanahu wa ta'ala umurnin mai abin shi na yace shikenan magana ta kare an gane wannan sai Allah ce to yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah yana shiryar da wanda ya so zuwa ga hanya madaidaiciya wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan dan wannan ne muka sanya ku kuka kasance al'umma wasatan wanda take adlan zababba al'umma khiyar kadhalika wannan ta'lim ne shiryar da mun kai da ku dan ku kasance al'umma da ba a shiryar da ku ba da ba za ku zamanto al'umma mafificiya ba domin duk mutumin da bai akan shirya bai zamanto mafifici ko ba haka nan bane mutumin da yake akan gaskiya akan imani shine azzababbe ko amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم دولة أنسى مشريا سنة أكسام في فيكو دو يد متن يفيك كتني دو مت يد متن يفيك ملكي دو يد متن يفيك علمي كون إريني إن ديبا أكان شريا شكبا تو أن متمنى أكان حلقا كما شيني كسكنتشي domin mi domin in kana bisa ga shari'a kana tahiya ne bisa ga ilmi kana tahiya bisa ga ka'ida amma mutumin da bai tahiya akan shari'a kullum banna ce yake yi kuna ganin mutane suna cewa na saru sun fi mu amma ku dibi rayuwarsu a kasashen su an halartar da namiji ya aure namiji a kasashen su mace kaya ce mata sun zan kaya na sana'a za a dauke su a dambala ga hoto saboda ai kasuwanci da su mata ba a dauke su komai ba ana tallan mata cikin madubi mace tana tallakan ta tsirara ga wanda zai zo ya neme ta aiki niki sannan ya je yi zina da ita bisa ga titi gashi nan duk sun halatta waɗannan abubuwan a kasashen turai mata sun zama to da sun tsuwa kayan banza za a ɗauke su ne a kai gidaje a aji an ƙara bin bukata da su a kasashen turawa da mata da miji za su ɗauki nauyin gida akwai wani dan uwa da yake ba mu labari muna karatu a kasar a kasar Libya sai yake ba mu labari wata mata ce a kasar Ingila yarinya ce tana da shekara 18 su ku da ka kai 18 ka hita zama wato wanda za a daukan nauyin shi sai babanta mai kuɗi ne akwai gida yana da yalwa akwai dakuna to tana da wani samari sai suna zama cikin ɗakin su ƙasa su uwayen suna can sama ana nan ana nan sai uwayen suka kore ta suka kore samare to shi sai wani zo yana tambayar lahiya suka kore su sai suka ce a'a sai shi ita yarinya ake bada labari cewa samarinta wancan na farko wanda suke zaune tun ba a daura musu aure ba mai kuɗi ne ashe shi yake biyan kuɗin haya yanzu kuma da suka yi fada da ita da wancan samarin sai ta kawo wani shi ko wancan matsiyaci na bai da kuɗi sai an ka kore su gaba ɗaya ka gani to yanzu waɗanda ake cewa sun himu yaya za a yi ka auna in ka auna yadda sun ka samu cigaba na duniya sai kaga sun ci gaba amma in ka dubi yadda ba su amfani da waɗannan abubuwan da Allah ya ba su wajen su taimaka ma Allah sai gane cewa ba su ci gaba ba ina ci gaba yake a wannan wuri Allah ya kyauta to Allah ya shiryar da mu li takunu wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan dan ku kasance al'umma wasatan zababbi da yawa daga cikin masu tafsiri suka ji an ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan don haka ne muka sanya ku kuka zamanto al'umma na tsakiya wannan tafsiri kuskure na ba shakka mu ba al'umma bane na tsakiya an fahimci wannan da kyau mu al'umma ce zababba domin an ce mu ne al'umma na tsakiya to ya an kai muka zanna tsakiya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine karshen annabin da za a aiko ko ba haka nan bane to yaya al'umma shi kuma ta zamanto tsakiya ko za a sake turnaji na sai an sake juyar da duniya sannan kuma zamanto tsakiya don ban sai da za a yi mu zanna tsakiya ba annabi adamu shi an na farko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi an na karshe kuma al'umma shi ita ce ta karshe kuma dan haka ne ma za mu yin shaida akan al'ummomin da suka gabata to ya an kai za a cewa wasatan ku zamanto al'umma na tsakiya ya an kai hakan ga wannan kuskure da domin kalima ta larabci tana da matsala shi yasa kun tun jiya na yi muku wani bayani kaga in an ce wasatan an kai masinun fatha ma'anar ce ta saba da a ce wasatan in an ce alwas wastu alwastu wawun sinun tana da sukuni sai ta'un to wannan shi ake nuhi da tsakiya an gane wannan amma in anka ce alwasatu ana nuhin zababbe wanda ya shi shi yasa Allah ce qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun awsatuhum ba ana nuhin wanda a tsakiya taron su ba wanda yi su hankali na ko ba haka nan bane domin yace laula tusabbihun kaga magana shi duk tahi maganganun da sauran yan uwa suka yi kun gane wannan da kyau da haka ba ka zakka wajen tafsiri kace alwasatu ana nuhin na tsakiya in kace na tsakiya ka fasara alqur'ani ba daidai ba don mu ne al'umma ta karshe mu ne al'umma annabin zamanin karshe da gare mu babu wata al'umma an gane wannan da kyau ko sai Allah subhanahu wataala ce to litakunu shuhada'a 'alan nas dan ku kasance masu shaida akan mutane dukkan al'ummomin da suka gabace ku za ku zamanto masu shaida a kansu wannan yana daga cikin sharaf da muka samu Allah ya fifita mu akan sauran al'ummomi saboda za mu yi shaida a kansu dukkan annabawan da suka wuce mu ne za mu shaida ga al'ummarsu amma da sharaɗi in annabin yana da mutane domin akwai annabin da bai da mutum ko guda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ya'ti nabiyyun wa laysa ma'ahu ahad akwai annabin da zai zo babu wanda ya imani da shi tau ina kai mai tafsiri bakin karshen ku kana samun mutum 40 kana cewa sun yi kadan annabi nuhu sai da shekara 950 yana wa'azi Allah ce wa ma amana ma'ahu illa qali da ka fara wa'azi mutum 15 mutum 20 suka ce mutum 20 gayi mutum 15 to kaji annabi ne zai zo bai da mutum ko guda tare da shi kenan da an ka ce alan nasi akan annabin da yake yana da mutane da sun kai ibadi da shi ko kuma alan nasi akan shi kan annabin karan kan shi kenan ya isar da sako idan annabi yana da mutanen da suka yi imani da shi za mu yi shaida akan shi za mu yi shaida akan mutanen shi idan babu wanda ya yi imani da shi to kuma za mu yi shaida ne akan shi shi kadai katal mu faɗa annabi kaza ya isar da sako waye shaida ka al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun mun shaida cikin alqur'ani Allah ya ce manzanni sun isar da sako sun isar da sakon da Allah ya ba su dukkan su al'umma wane waɗanda suka yi imani da shi mu yi shaida akan su Allah ya ce al'umma annabi nuhu mahi yawancin su sun yi imani mu ce a'a Allah wa ma amana ma'ahu illa qalil mahi yawancin su sun kai kahirci sai a ware waɗanganan wangadan nan gara ina fata an fahimce ni za mu yi shaida akan mutane amma kuma wa yakuna rasulu alaikum shahida shi kuma manzo ya kasance mai shaida akan ku kun ji babbar daraja wadda shina ɗaya daga cikin khasa'isur rasuli sallallahu alaihi wasallam suna ɗaya daga cikin abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wanda bai yi tare su da kowa ba duk annabawan duniya gaba ɗaya mu ne za mu shaida akan su dukkan al'ummomin duniya gaba ɗai mu za mu shaida a kansu to ku dibi duk yawan duk yawan waɗannan al'ummomin a ce mu ‘yan kaɗan mu munka shaida a kansu sannan a ce mutum guda su je shaida a kanmu gaba ɗaya kenan shaida shi ita ce an ka gina a kan duk shaidan mutanen duniya gaba ɗai ya kamata a ce masu shaida sun yawa ko to sai da an ka ƙari duk al'ummomin da sun kauce mun ka shaida akan sannan aka ce annabi shi kadai shaida akan mu bayan mu mun yi shaida an yarda da tamu ko to sannan shi ko zai yi shaida akan al'umma sai shi kenan sai zaman to shaida sai ta yi daidai da shaida duk duniya gaba daya ina fata an fahimce ni malamai suka ce anan ya nuna cewa ana iya naqlu shahada kusa akwai wani sabani wanda akwai tsinkanin malamai shin misali mutumin da kai shaidu ne sai mutuwa ta zo ma to kana iya daukan mutane ka sanya su zaman to shaidu ina fata an fahimce ni misali kai na kai shaida akan wani abu mutuwa ta zo maka kana iya ka kire mutum bi ka ce to ku zaman to shaida akan wannan abin duk da su gani ba wadansu malamai suka ce wannan ba zai yiwa ba wadansu suka ce ya halatta saboda ana iya rike tarihi zuwa wani lokaci mutumin da ya gani mutum biyu suka shaida akan wani abu sun ganshi an san su ga gari sai mutuwa ta zo musu sai suka kira mutum hudu suka shaidar da su mutum bibi biyu bayan mutuwa su shin shaida su tana iya zaman towa kamar matsayin shaida waɗannan mutanen waɗansu malamai suka ce ba za a yi ba waɗansu malamai suka ce eh za a yi waɗanda suka ce za a yi suka kawo hujja waɗanda suka ce ba a yi suka ce saboda ba su gani ba waɗancan sanar da su suka yi ina fata an fahimce ni waɗanda suka ce a'a ai ita shahada in dai wanda ya baka ita adili na to in ka ɗauke ta kai ma ka zan adili ga dalili kuma litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida mu za mu shaida gare su ai ba mu gane su ba ka taba ganin mutanen annabi nuhu ka taba ganin mutane annabi ibrahim baka taba ganin su ba amma dan mi kai shaida saboda annaqlul mutawatir inda an ka ciro labarin nan babu ƙarya cikin qur'ani babu ƙarya hadisan da sun ka inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ƙarya bane shi sai kai shaida akan su kuma ko nan duniya kana gani in wani ya faɗi magana sai ka ce wallahi in dai wani ya faɗa magana ta ƙari wani ko da an ce wani na faɗi sai ce hey akwai ta kanku wa yakuna ar-rasulu alaikum shahida وما جعلنا القبلة التي كنت عليها Allah ce ba mu sanya alƙiblar da ka kasance a kanta ba, illa li na'lama man yattabi'ur rasul face mu bayyanar da wanda zai bi manzo. In an ce alima shine ya sani, Allah kuma ilimin shi ya kewaye komai bai dace a ce illa li na'lama ba don mu sani. Babu abin da ya koyo ga Allah subhanahu wa ta'ala, kahin wannan abin ya faru Allah ya san shi. To da haka in ka to wajen fasara baka cewa illa li na'lama don saboda mu sani, Allah bai ƙara ilimi. ilimin shi yana nan sabit ne inna Allah bi kulli shay'in alim sai a hankali duk inda irin waɗannan fi'ille sun ka zo kada ka yi sake ka fassara su da cewa Allah zai kara ilimi sai dai ilimi mu bayyana wato ilimi na bayyana don saboda can ba za a yi sakamako ba wannan ko bayyanar da su da an kai saboda a yi musu sakamako ran tashi alkiyama kai waɗansu malamai su ce a'a illa li na'lama wannan fi'ili mudari'i ne amma ma'anar shi madini ai illa li ilmina man yattabi'ur rasul da ba mun san wanda zai bi manzo amma kuma don mu bayyana yana yi saboda ilimin kasancewa abu can wancan lokaci ba a yi shi ba da bayyana shi ba ɗaya ba yanzu ya bayyana gashi ana gani ga hili an gane wannan dukkan a waɗannan ayoyin in ka ji an ce li na'lama li ya'lama li ya'lama in dai an danganta shi zuwa ga Allah to don Allah ya bayyana da shi wato ilimi na bayyanawa amma ba ilimi na ƙara wacewa ba ga yadda zai faru Allah bai san ko akwai ƙari ko akwai rigi ba duk abin da Allah subhanahu wata'ala faɗi ya san da shi wali yabtali Allahu ma fi sudurikum wali yumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bi dhati sudur kaga da ce wali yabtali Allahu ma fi sudurikum don Allah ya jarrabi abin da a cikin zukatanku wali yumahhisu ma fi qulubikum ya tace abinda a cikin zukatanku tace wallahu alimun bi zati sudur kaga yasa abinda a ciki dan haka jarrabawa ta Allah ba irin tamu bace an gane wannan da kyau yan uwa illa li na'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibaihi daga wanda zai koma bayan duga dugan shi koma bayan duga dugan kenan wanda zai kafirci da zaran ka karyata aya guda ka kafirta ko da kana tare da manzo an kace adibi alqibla ka ce kai wannan abin fa yau a ce adibin nan yau a ce adibin nan kai mu ba za mu iya wannan aikin ba ka kafirta domin ka saba mu umurnin manzo an gane wannan kuma jarrabawa ce daga wajen Allah subhanahu wataala ya ga wane ne zai yi wane ne ba zai ba da an ce wato mutum ya koma akan duga da ganshi a tsari na alkur'ani ya fitar daga cikin musulunci wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu ash-shakirin وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله malamai sun ka ce wa in kanat ta kasance ita mi ita juyar da ka'aba da an kai wa in kanat tawliyatu lakabiratan illa ala alladhina hada Allah ko kuma ita ayar da ta sabko ta ce a dubi alqibla mai girma ce illa ala alladhina hada Allah sai ga waɗanda Allah subhanahu wataala ya shiryar yin hankuri akan umurnin Allah yana da wahala shi yasa Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa li rabbika fasbir game da al'amarin ubangijinka kai hankuri domin a ce ma kai wannan bari wannan yi wannan bari wannan akwai wuya gare dan adam bai son kullu ana ce mai yi bari ya yi son a barce ya yadda yake so abinda an ka saka ba za ka yi ba in kana da yarda sai kai wanda ya hishi haka dan adam yake so dan haka sai an gama da hankuri Allah subhanahu wataala ce wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum Allah bai kasance ba mai tozartar da imaninku waɗansu malamai suka fassara al'imani nan da as-sala an ce sahabbai sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yaya sallan mu ta kasance wanda muka kasance muna dibin Baitul Maqdis tun da yanzu an ce a dawo ana dibin nan to wanda muka yi kaka mun yi aikin baban giwa ko ka gani ko kuma mutanen da suka mutu kahin a juyar da alƙibla yaya sallar su ta kasance sai aka ce a'a wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum Allah bai kasance ba zai tozartar da imaninku wannan sai ya zamanto an kire suna abu na bi ba'dhihi kama abu ne kullu sai an ka wato itlaqil wato kullu wa iradatu bihi aljuzu an hadi duka amma sashi ake nuhi imani ya shahi sallah ya shahi la ilaha illallah ya shahi azumi ya shahi zakka duk suna shiga cikin imani amma sai an ka ce masalla ita kadai imani domin wani lokaci itlaqul kullu ne wa iradatu bihi aljuzu kama inda Allah subhanahu wa ta'ala ce yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim suna sanya asabi'ahum ƴaƴan yatsun su fi adanihim a cikin kunnuwansu ashe akwai mutumin da bai isa ya tsasa cikin kunne tana shiga anami lahum ne kaga Allah ya ce asabi'ahum amma kuma da anami lahum to nan da anka cewa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum lalle kalma ta imani ta shahi sallah ta shahi kalmar shahada ta shahi tauhidi amma nan salatakum akunihi wa sallar ko da ta wuce ya kuma su imani da waɗanda suka mutu Allah ba zai so tantar da ita ba إن الله بالناس لرؤوف رحيم حقيقة الله game da sha'anin mutane la ra'ufun mai jin kai ne rahimun kuma mai tausayi ne ko kuma mai tausayi ne mai jin kai ne sai Allah ce qad nara taqalluba wajhika fis sama
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون الله سبحانه وتعالى يتم منزونسا قد نرى تقلب وجهك في السماء حقيقة منا غنين يوان ججو يوان غسكك أسما كان تدقك أنك سما كان بكاتا مي falan kana bukatan mu canza maka alqibla to falan walliyannaka qiblatan tardaha hakika za mu juyar maka da alqibla wadda kake kwadayinta wadda kake son ta fa walli wajhaka shatr almasjid alharam ka juyar da huskaka inda masallaci mai daraja mai alfarma yake shine masallacin makka masallacin ka'aba wa haythu ma kuntum duk inda kun ka kasance a duniya fa wallu wujuhakum shatara kuma yadda huskokinku inda wannan masallaci yake sai Allah subhanahu wata'ala ce wa innal ladhina utul kitaba haqiqa waɗanda an ka ba littafi la ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim sun san cewa shi wannan juyar da alqibla da kuma duk abin da a cikin alqur'ani gaskiya ce daga wajen ubangijin su wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun Allah bai kasance ba mai rafkana ko kuma mai gafala da abin da sun ka kasance suna aikatawa qad nara نرى فعلي لمضارعي قد كما حرف التحقيق أما ما لما larabci sun kace qad in ta shiga cikin fi'ili mudari'i tufidu taqlil yanzu misali in nace aqulu ina cewa in ta shiga cikin fi'ili madi sai ta zama to litahqiq qala ba ya ce ba sai in nace qad qala haqiqa ya ce ko ba ga bane zahaba ya tafi qad zahaba haqiqa ya tafi an gane wannan to amma fi'ili mudari'i malaman lugha suka ce in kar ta shiga cikin shi sai ta mayar da shi ya koma kila wa kala mai yiwa ko zai yiwa ba in nace ka kana ya kasance qad kana hakika ya kasance to in nace yakunu yana kasancewa ko sai nace qad yakunu kaga yana yiwa qad ati ta yi in zo qad aqul ta yi in ce kaga babu tabbat babu tabbaci amma kuma nan sai an kace qad nara nara fi'ili mudari'i ne haƙiƙa nan muna gani dan fi'ili ya danganta zuwa ga Allah to shi kuma Allah babu shakka a cikin al'amuransa ko ba haka nan bane to yanzu ya zamu yi da wannan ka'ida sai mu yi jifa da ita mu ce qad tare da fi'ili mudari'i in dai tare da Allah ne to tufidu tahqiq don cikin alke Allah ba a samu tangarda duk inda ka zo ka iske qad ta zo cikin fi'ili mudari'i wato ya danganta zuwa ga Allah to nan ta haita zancen taqlil ko wani abu ta koma lit tahqiq da ka zo qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim hallumma ilaina ko kuma qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwara sai ka ce hakika Allah ya sani don ba mi baka cewa tana yiwa Allah ya sani shi Allah subhanahu wataala ba ce mai tana yiwa mun gane wannan to qad na ranan hakika zaka fassara ba tana yiwa muna gani ba a'a hakika muna gani taqalluba wajhika fi sama yawan jirkita huskaka a sama domin kallaba shi ne abu ya rinka kai da kawo la yaghurrannaka taqallubul الذين كفروا في البلاد فلا يغرك تقلبهم في البلاد يوان كيدا كاو كيسا أنك سنيام زوجة آدم القلب سبودة تنا يوان جركتا شاعر يتشي وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب بأسن يام آدم سنا الإنسان با سي إلا لنسيه سيدا يوم من تواتي أنك سنيام سنا الإنسان da uwa sai ta mutu yana jin bakin ciki sati biyu ya manta da an wata musiba ta sabko ya ji ciwo an jima ya manta domin da bai mantawa da yayi zahin mutuwa abubuwan da kake jin bakin cikin su da za su tabbata a cikin zuciyarka baka jima ka barin duniya ita kanta mantuwar wata in bata yi yawa ba abubuwa in dai kana manci abubuwa na sharri alkhairi ne gare ka an gane wannan ciwo ne ya zama to mutum duk abin da ya bai manta shi wannan yana zama to hadari gare shi ana son ka rinka mance waɗansu abubuwa ka rike waɗansu abubuwa me ake son ka rike abubuwa na alkhairi kwakwalwarka ta zamanto tana rike alkur'ani tana rike hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana rike faqaratul ilmiya abubuwa waɗanda malamai suka faɗa ko ba haka ba kwakwalwarka tana rike mutane na gari waɗanda anna alkhairi ka tura da su don ka kai musu ziyara sannan kuma ba a son kwakwalwarka ta rike abubuwan banza duk wanda ya maka wata magana wadda bata dace ba ka ce ai bar shi in shekara ɗari mun kai duk an randa Allah gama da shi sai na rama ba a son mutum da irin wannan zuciya an gane ba a son kwakwalwarka ta rike waƙoƙi cikin kai ka iya waka yar keli ka iya waka mali yaro ka iya waka bommar ne amma baka iya fatiha ba ka zama tona ga itacce kenan ina fata an fice ni ba a son kwakwalwa ka ta rike munanan abubuwa waɗanda ba su da kyau an gane wannan da kyau sai ce walal qalbu illa annahu yataqallabu ba a sanya ma zuciya suna alqalbu ba illa annahu yataqallabu sai saboda zuciya tana yawan jirkita zuciya ba ta tabbata akan hali guda minti biyar dan adam yana son wannan minti biyar ya canza ce bai so ne ba ba haka nan bane walal qalbu illa annahu yataqallabu wadansu can kana son su ka dauke su mutanen kirki daga baya kuma sai ga baka kaunar su ba ba haka nan bane yan siyasa yau ana tare da wannan alqalbu yataqallabu ina ganin wanga wanga misali ya hidacewa da su to dan hakan ga mun ga yawan jirkitar huskarka a sama falan walliyannaka qiblatan tardaha za mu juyar maka da alqibla wadda kai yarda da ita kwantar sa hankalinka kaga ashe annabi bayyin wani abu sai Allah ya bashi umurni yana so amma bai yi ba sai da an kace yi kai kuma yanzu kana son ka aikata abu na alkhairi ana ce ma bari har a samu dalili kana ce a kai ce ka aikata tunda ka gane cewa alkhairi ne to ka kanka ka gane alkhairi ne fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram to ga inda kamar yadda huskarka inda masallaci mai alfarma yake inda masallaci mai daraja yake masallacin makka an gane wannan can inda yake an kace sai ka ga yanzu wani zamani yanzu mun taho waɗansu mutane sai su zo da wani wata na'ura sai su auna su ce alƙiblar masallacin ga ta karkace saboda ba sai daidai da Ka'aba ba wa yace maka daidai da Ka'aba an kace a duba wani na ce sai an samu Ka'aba tak tak tak wani na ce haka ya za a yi duk al'umma musulmi su samu wannan cewa an kai a dubi inda masallacin yake in kana can cikin Ka'aba can na baka dubin ta tak tak tak amma nan inda gabaski yake ko ko inda alƙibla take tunda mun ce akwai masu dubin yamma akwai masu dubin kudu masu dubin arewa kenan daidai inda masallacin makka yake tanda zaka dubawa kai baka iya samun alƙibla ta ta taka 100 bisa 100 amma in ta saba ma gabaski to na ana iya gyara alƙibla amma mutum ya zo yanzu mutane waɗanda sai ka iske mutum ya zo da ya auna da yan na'urar shi to alƙiblan nan ta karki maka aba sai ga shi kenan suna yawo cikin masallacin suna yawo da hankalin mutane waye yace shatral masjidil haram inda masallaci yake mai alfarma ba a ce sai inda ka'aba take ba mun gane wannan da kyau cikin addini ba a son ta'ammuq ba a son alghulu ketare iyaka an ce adibi inda masallaci yake ka zo mutane da wata na'ura wadda ba mu sani ba kilan tana aiki kilan ba ta aiki sai ga inda ka'aba shike sai ga an ce wai sai an buge wannan alqibla ta masallaci an juyar da ita an sace karkatar da ita waye saka wa haithu ma kuntum duk inda kuke musulmin duniya duk inda kuka kasance fawallu wujuhakum shatara kuma yadda huskokin ku inda wannan masallaci yake wa innal ladina utul kitab haqiqa waɗanda aka ba littafi akwai wani daga cikin manya manyan malaman ulumul qur'an malaman balaga na alqur'ani na duniya ana kiran shi dr fadl samarra'i yana daga cikin manya-manyan malaman alkur'ani na duniya ya buga wani littafi sunan shi at-ta'birul qur'ani yake cewa duk inda ka ji Allah ya ce utul kitaba to zargin su za a yi amma duk inda ka ji Allah ya ce ataina da siga wanda ke ba siga ta wato siga ta fi'ili wanda yake mubashir zai nuna cewa abin alkhairi ne kinai Allah ce an ba su to nan zargin su ne za a yi amma Allah ce ya ba su to nan za a faɗi mutanen kirki ne daga cikin su yace duk cikin alkur'ani in ka duba haka ne يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها أو نردها على أدبارها كما لعنا أصحاب السبت كذا أوتوا الكتاب أنكتي ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون اوتوا الكتاب ان باسوا للتاهي تو abinda zai zo ba alkhairi bane yace amma an kace ataina to nan tana yiwa alkhairi ne wasu imani Allah yake nufi nan allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum dawa ake da waɗanda suka yi imani daga cikin su an gane wannan to wannan balaga ce ta alqur'ani shi yasa alqur'ani yana da asrar kaga baka gane cewa nan ya zo da siga bil bina'i lil maf'ul ko kuma siga lil bina'i lil fa'il baka iya ganewa in ba ka san balaga ta alqur'ani ba shi alqur'ani wani lokaci sai ya saba ma yadda larabci yake zuwa wannan sai ka karanci littattafai na ulumul qur'an kaga kamar kalima ta al-matar me ne ake nufi da al-matar da larabci a ruwa ko ruwan sama ko to alqur'ani da kaji ya ce matar to ba ruwan sama yake nufi ba azaba ka gani wa amtarna alaihim matara fasa'a matarul munzari matara menene matara falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mandud amtarna zubi na bala'i ka gani amma kuma in ka ji alqur'ani ya ce alma ko alghayth ne yake ruhin ruwa daga cikin asrarul qur'an kamar kalima ta arrih me ake nuhi da rih iska ko to arriyahuha iskoki iskoki ba aljannu ne ake cewa iskoki to ana iya cewa iskoki iskoki tana da ma'ana guda biyu ana nufin aljannu a cewa ne akwai iskoki gare shi ko ba haka ba to a cikin asrarul qur'an a riwaya ta hafsu an asim ban san mu sauran riwayoyi ba duk inda kaji an ce arrihu iska guda to ana nufin azaba ce duk inda ka ji an ce arriyahu to ana nuhin iska ne na rahama kaga wannan shi ma yana daga cikin asrarul qur'an daga cikin balaga ta alqur'ani wa fi adin iz arsalna alaihim ar-rih al-aqim Allah ce rih al-aqim an ka aika musu rih kaga iska nan da yace iska to bala'i ne duk inda ka ji ya ce rih to haka nan ne yace rihun fiha azabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadhalika najzi alqawma almujrimin amma duk inda Allah ce arriya arriya to ana nuhin iska mai albarka domin mafi yawanci ko a ilimi yanzu na zamani an nuna cewa iska wanda yake bada wato ruwa mafi yawancin zaka iska iska ne guda biyu wanga ya fito na wanga ya fito na sai su haɗu sai a samu ruwa a ilimin su ma yadda ya basuwa amma mu duk da wannan bamu yarda ba muna ganin akwai iskan da ke fitowa da sanyi sai ya wuce ba tare da ya hadu da wani ba to shi ko wannan fa an kire shi iska ne Allah subhanahu wataala shi san iyakar yawan shi tunda ba ganin iska muka yi ba ko ba hakan gaba duk inda kan ji an ce riya to iska wa min ayatihi an yursila riyaha mubashshiratin wa liyudhiqakum min rahmatihi wa litajriya al-fulku bi amri wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun wa arsalna ar-riyaha lawaqiha fa anzalna min as-sama'i ma'an fa asqaynakum wa ma antum lahu bikhazinin da haka yana da bukatar ka san littattafai na balaga ta Qur'ani littattafan ulumul Qur'an irin al-itqan fi ulumul Qur'an na Imam Suyuti irin ulumul Qur'an na Mana Khalil Qattan da ulumul Qur'an na Ali Sabuni da sauran manyan manyan malamai da wato na Imam Zarkashi al-Burhan fi ulumul Qur'an ka san su ka san sirrin Qur'ani malamai ba su yi zaune ba suka bar al-Qur'ani haka suka ta kwana kai na kai ta tunanin ka juyar da kuɗin ka su zamanto kaza ka juyar da wannan ya zamanto kaza amma su suna tunanin ya za mu yi duk inda akwai ta matsala cikin Qur'ani mu warware ta don saboda na baya gare mu za su matsala ba shi ne aikin malamai kana can kana kokarin ka da duniya suna kokarin su amfani musulmi shi yasa kullun su ne za su kawo abin da yake gyara al'umma mutane su takan so ta suke yi su ko suna ta al'umma in dai malami na kwarai na an fahimci wannan to dan haka utu da ka gane shi ka kwantar da hankalinka ka gane ko me yake nufi in ka ga ataina ka kwantar da hankalinka ka ga me yake nufi wa innal ladina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim Allah ce sun san cewa gaskiya ce daga wajen ubangijin su kaga yana da wahala ka shirye da malami idan yayin zaman to ya san abu banna ce bai bai da niyyar bari sun sani me yasa ba za su bi ba saboda son ransu ya saba ma son ransu me yasa ba za su bi ba saboda hasada wanda ya zo da shi ba su so ne ba nasu bane ka san kowa yana da abin da dalilin da sabai bai son bin gaskiya wani saboda bata dace da son ran shi ba kai ko jiran kake sai Allah ya kawo aya da ta dace da son ranka sannan zaka bi ha kana jiran sai aya ta dace da abin da kake so sannan zaka bi imanin mutum yana bayyana ne a lokacin da aya ko hadisi sun kaci karo da abin da yake so idan kana son mutum hakikatan ka san yana da imani to abin da yake so ya ci karo da abin da Allah yake so sai ya aje abin da yake so sai abin da Allah yake so to wannan shi adda imani amma in ya zamanto aya ta dace da sauran ka aikata ta bai da wahala ina fata an fahimce ni an hana cin riba dama kana da kuɗin ka na kasuwanci kana kasuwancin ka ba dole ba sai ka ci riba ba amma ba ka da labari ka ba da kuɗi na riba sai daga baya wa'azi ya zo maka ka gane cewa riban nan haramun ce kuma yanzu an kawo maka kuɗi na riba ga su miliyan ɗari sai ka ji a ce kai wai yawan waɗanda kuɗi bari amshe su sai a tuba a gani da aya ta ci karo da abin da ranka ga so in kaga kayi abin da aya ga so to nan na imanin ka bayyana amma in dai aya ba ta ci karo da abin da kake so ba har yanzu har yanzu imanin ka da saura ku dibi annabi ibrahim dan shi guda katal wanda a gare shi Allah ce yanka shi ya sai ya zai yanka shi kaga wannan ya nuna cewa karshen imani kenan don mi don saboda a ce kana da ɗa guda katal shi kadai kaka jiran ya gare ka kuma an ce ka je ka yanke shi ko goma gare ka an ka ce ka yanke guda sai ka yi shawara ko ba haka ba ka diba wani na zaka ɗebowa daga cikin su shin wancan zan ɗaukowa ko wancan ko wancan eh in mata guda gare ka ka dibi wanda zaka ɗebowa in mata biyu ne ko uku sai ka ce to ga dan wanci ga dan wanci bari a ɗebi ɗiyan manya su sun kai daɗin yanka don ɗan amarya bai ɗaukowa in kai yanke masa ɗan armin nan na mutuwa وما الله بغافل عما تعملون ألا بيكسن شبا ما يربكنا قابل دكوكي أي كتاوا ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الله سبحانه وتعالى يتي ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك da za ka zo ma ahlul kitabi da kowace irin aya ba za su bi alƙiblarka ba wannan tasliya ce lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ana kwantar mishi da hankali a nuna mai ga inda final take dama udha udha urifa sababu batal al ajab in an ka san abin da yasa abu ya faru to ajabi ya kare sannan kuma in ka san yadda abu zai kayawa kana damuwa eh babu abin damuwa to dan hakan ga duk ayar da zaka karanta musu ba za su bi haka Allah ya ce a duk sharhin ka duk yadda ka yi mutumin da bai son ya bi gaskiya in ya gane ta ba yadda za a yi shi bita ka bar tunanin waɗanda ke yaƙi da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kamar busan sunna shi bace wallahi akwai mutane da sun san cewa sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ce sun san kuma waɗanda an rike da ita su abisa ga gaskiya amma ba su da niyyar bin ta ne shi yasa duk hadisin da zaka kawo sai su yi kokari su ce maka da'ifi na ko su zo su ce maka hukuncin da anka ce babu shi ko ko su yanzu su bar zancen bid'a wanda suke aikata sai su ce to kai ma kai bid'a shi ko bai kokarin shi bar tashi sai dai ya kirkiro ko ya nemo yadda zai yi shiga an ce kai bid'a domin da kai da shi a zaman to duk guda sai a ce to duk kuna yin bid'a kemin da shi ke bukata kenan yayin so a ce da kai da shi duk kun yi tarayya wajen aikata bid'a sai a bar wa'azin bid'a bai san cewa ba ko da kai kana bisa ga bid'a in ka gano abin da ya kamata kai ka bari domin kai na ga cewa abu kaza bai tabbata ba bid'a ne to ka bar shi mana kenan kai in ka gano bid'a ne me ya kamata kai ka bar shi to kai me yasa baka son yin barin bid'a saboda bai da niyya shi yasa kullun sai shirin nemo shubha wanda zai kare kai dai shi a cikin bid'a mai sabon Allah yana tunanin cewa yana fatan Allah ya sa ya bari dan giya sai ce kai abin nan da muke ba bisa kwarai na ba Allah ya samu shirya wata rana ka iske wata karu ta ce wallahi aikin da muka yi ba aikin kwarai na ba Allah ya samu bari amma mai bid'a ha sai ce a ƙarya na sai ya tiya bid'o aya da hadisi shekarya su shaddan ne bid'an nan ya samu ya tura ta cikin al'umma wannan shine hadarin bid'a shi yasa wadansu malamai suka ce yin bid'a wani lokaci yahi sabon Allah bala'i don mi don shi mai sabon Allah ya san bisa ga kuskure yake shi ko wanga kokarin ka ya dauko aya da hadisi don ya lankwasa su ya samu ya biya bukata tai an fahimci duk inda zai nemo wa aya duk inda zai nemo wa hadisi duk inda zai nemo wa tawili duk yadda zai yi sai ya samu ya kare ta domin ba ba addinin yake son ya kare ba a'a son ya kai ya kare ra'ayi ne an gane wannan to shi yasa Allah ya ma annabi kwantar sa hankalinka sai ka huta duk ayar da zaka kawo ko da sun ce ka kawo aya ba sun yi imanin ka sai ka huta maranka wa ma anta bitabi'in qiblatahum kai kuma ba za ka bi alqiblar su ba kenan ko tun da kai ka san wannan shina nan wannan shina nan magana ta daga ta kare antum bima indakum radin wa nahnu bima indana war ra'yu mukhtalifu ku a wajen da abinda a wajen ku kun yarda da shi mu ma mun yarda da mu sannan kuma ra'ayi ya saba kiran kowa shirkin shi domin su ba za su bar nasu ba su bi naka kai kuma ba za ka bi su ba don kai ka san bisa ga gaskiya kake to kuma sai mi shi yasa da yawan mutane ku daina damuwa lokacin da kuke ganin mutane sun saba maka cikin wani ra'ayi ko cikin wani al'amari dabi'a ce ta dan adam yan an saba ba ka duba shin kai bisa ga gaskiya da ka ga bisa gaskiya kace alhamdulillah sai ka hau hanya rike kai ta tahiya ko a cin maka ko kuma a halaka kai ka tafi Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma ba'dhum bi tabi'in qiblata ba'd to ga wata ga wata sabuwa ma sashen su ba zai bi sashi ba ashe su kansu kowa alqibla sai ta shi kabi a to inda su kansu ba su bi juna ba za su aji cewa su dawo su bi ka su da ma kansu ba ba haɗe shike ba ya za a yi su dawo su bi ka eh masu bid'a ba su taba hada kai ba su zaman to sun tai akan bid'a guda kowa sai ya kokarin kare bid'a tai to yaushe wani in kan taba bid'a tai in dan bid'a ya taba bid'a wani zai kare ta ya za a yi su aje bid'o'in su su dawo su bi ka kai da bisa gaskiya wannan ba zai taba yiwa ba Allah subhanahu wa ta'ala ce to wala in ittaba'ta ahwa'ahum idan ka bi son rayukansu kaga wannan yana cewa ashe ba wahayin Allah suke bi ba son ransu na suke bi abinda rayuwarsu ta kaddarta musu shi yasa babu addinin da ya lalace ya tambade irin addinin kiristanci kullun sai an kirkiro wata sabuwar ka'ida ina ba ta fahimce ni yau sai a ce to abu kaza yanzu kaga cikin addinin kiristanci akwai idan ka aikata zunubi akwai kuɗin da zaka biya sai shi shugaban ka yahi maka suna karɓar tuba ina fata mun fahimce sai ka zo in sai shi zo dan bancewa sai ka zo sai shi zo ya ce to yayi kaza kaza kaza sai a ce to ga abin da zaka biya sai ka bi shi kina an yahi maka a cikin addinin kiristanci ana halattar ma waɗansu mutane wani abu a haramta waɗansu mutane wani abu a ƙasashen turawa a cikin addinin kiristanci haramun ne kai mata biyu da sun ka zo nan ƙasar afirka sai sun ka ga in sun ka ce haram na ai mata biyu ƴan afirka ba su yarda dan ɗan afirka a ce mai bai da bai ƙara mata bai yarda irin ƙasashen ruwan da ina da ina sai suka zo su iske mutum har ne da mata goma da mata takwas sai suka ce a'a ko ina haramun ne a yi mata ko ina haramun ne a ƙara mata fiye da ɗaya amma ban da afirka to wanga addini ne eh kaga ahwahum ne suke bi ana nan ana nan in wanga ta ƙare ko sai a gege wata sabuwa sai an ka zo an ka ce to yanzu ana sai da kilan aljanna a cikin kiristanci yanzu ana sai da kilan aljanna miliyar biyu ake sai da shi shugaban kasar Najeriya Obasanjo sai ya siyo miliyar biyu yanzu yana nan da kilan aljanna shi yanzu da ya mutu dan aljanna Obasanjo shugaban kasar Najeriya yana da ya sai kila aljanna can Vatican suna sai da shi don haka don da ya shiga kiristoci sai ya can ya siyo ina fata an fahimce ni ahwa ahum ne suke bi duk wanda ya bar abin da ya hawa ya sabka da shi sauran shi na kawai ke bi bakin sa kenan kenan ko in ka bi son rasu ka bauta ma ubangiji dama shi ma son rai ubangiji na don Allah ya ce afara aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilm son ranka in kana bin shi shi ma Allah na don saboda abin da yake so ne zaka bi ba wai abin da Allah ya ce ba to kenan ko ka kuma kana bauta bi shi ahwa ahum son rasuna suke bi shi yasa kiristanci yanzu akwai vatican akwai anglican akwai protestant akwai wane ne akwai wane ne dukkan su yarda da juna ba suna cewa yesu almasihu amma da sun daga waɗanda su kafirtar da waɗannan waɗannan su ce waɗannan bokaye waɗannan su ce waɗannan makaryata ahwa ahum amma qur'ani duk duniya iri guda ne duk inda ka tahi da qur'anin makka da qur'anin niger da qur'anin najeriya da qur'anin france da na ingila da na rusi duka qur'ani guda zaka iskewa babu wani masallaci wanda zaka shiga ka iske wata wani qur'ani ya saba ma wani in kuma ana karanta Qur'ani da wanda aka karantawa Niger da wanda aka karantawa Najeriya da wanda aka karantawa Saudiya da wanda aka karantawa America Qur'ani guda ne ko bakin mutum zai karanta Qur'ani Qur'ani zai karantawa shi a shi ina fata an fahimce ni bai canzawa wannan ya isa ya sa mutum shi imani da Al-Qur'ani ya isa kawai domin in ka dibe da duniya take cikin rikici yadda mutane suke bin son ransu ko cikin musulmi in ba da Allah ya tsare Qur'ani ba wani wata aya sai ya kokari an shahita ko ba haka ba eh kowa akwai ayar da ba ta gyara shi cikin Qur'ani ina fata an fahimce ni duk irin aikin da kake Allah ce haramun na tana gyara ka ko ko ya ana so a dan tabo wani abu da kake so ba ka so ina fata an fahimce ni mutumin da yake da mata shidda ko bakwai yan musulunta yaji an ce kaza an ce a tsaya bakin hudu sai ce kawo ga aya ta yi nauyi ko ba ka nan bane mutumin da Allah ba dukiya mai yawa an ka cewa an fi kumin mara zakanakum mi zai cewa ya ce ta yi nauyi malamin da bai son shi faɗi gaskiya ya son sai an ɗan ɗan mai na miya mi zai cewa wala ta saru bi ayati samanan kalila sai ce ta yi mai nauyi ko ba ganga ba mata ai anka cewa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula su ce su mata ya musu nauyi masu yin zalunci a ce inna Allah la yuhibbu zalimin ba a son wannan gayu waɗanda ba su son yi ma iyayensu biyayya anka ce wato wa bil walidaini ihsana su ce wannan ba ta yi ba ko ba haka ba to in duk an ka bar qur'ani kowa shi ja ayat da bata ba a shahi yau shi za samu qur'ani wala in ittaba'ta ahwa'ahum idan ka bi son ransu min ba'di ma ja'aka min al-ilm bayan abin da yazo maka na ilimi shine alqur'ani su sun bi son ransu kai ka bi ilimi innaka idan lamin zalimin hakika kai kana daga cikin azalumai waɗannan ayoyin malamai suna cewa khitabun ne lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal muradu bihi ummatahu idan aka faɗi amma manzo Allah irin wannan amma al'umma shi ake nufi domin an san ba zai bi son ransu ba waɗansu malamai suka ce a'a duk lokacin da aka fara da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi an ka fara kuma al'umma tana ciki an gane wannan domin an ce wala in ittaba'ata ahwa'ahum an ko san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai bi son ransu ba sai wasu malamai su to al'umma ce ake nushi a'a nan a tamna tsakuwa ne dan aya ta ji tsoro da shi aka fara in an ce in annabi bi son ransu ya shiga cikin azzalumai to wanda ba shi ba wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin ko ba gambani walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين sai a fara da shi in an ka gaya mai irin wannan kaga duk wanda annan sai shugabci Allah ya taimake mu sai Allah ce alladhina atainahumul kitab الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربهم ربك فلا تكونن من الممترين الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب ودند مكباس للتاهي يعرفونه سنسنشي كما يعرفون أبناءهم كما يد سنكسن آئنسو سنسن سفوفين شمعنا ko da ya zo sun san siffofin shi kamar yadda suka samanto sun san ‘ya'yansu an ka ce kamar wato yahuda wanda sun kai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin rayuwar shi irin su ibnu salam yake cewa laqad araftuhu hina ra'aituhu kama a'rifu ibni na san shi lokacin da ni ganshi siffofin shi kama a'rifu ibni kamar yadda ni san dana kai yace wa ma'rifati li muhammadin sallallahu alaihi wasallama ashaddu sanin da ni yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ni ma dana an gane wannan to kuma na Allah ce kama ya'rifuna abna'ahum wannan zai isa a samu mi kamar wani sai shiga akwai cin karo cikin magana kamar yadda sun kasan ƴaƴan su shi ko ya ce fiye da sanin da ya ma dan shi kaga wani sai ce to wanga ai ya karanta qur'ani an gane wannan an ce kamar yadda suka to in an ce an yi kamanceceniya ba wai da an ce mutane sun yi kamanceceniya duk ɗaya suke ba akwai inda sai an samu wani yahi wani tashbihi da ake cewa tashbihi ba ana nuhin ko ina kun yi ba kun yi kamanceceniya a'a ana nuhin ta wata fuska wani na gaban wani in ni ce wajhuka ka shamsi diya'an fuskarka tana kyalkyalniya tana haske kamar rana da fuskarka da rana wa ya fi haske kamanceceniya ce an kai an gane wannan me ya dalilin da yasa ce ya yi sanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bisa bisa ga dane malamai suka ce dukka dukkan da intisabin shi zuwa ga mahaifin shi wato ba ɗari bane bisa ɗari intisabin mutum zuwa ga uwa ta ɗari bisa ɗari ne domin a cikin cikin ta hito shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bada labarin shi cikin at-taura ko da ya ganshi ya tabbatar da cewa waɗannan sifofin ne to dan shi fa bai da tabbacin ɗari bisa ɗari wannan ɗana shi ne duka gaba ɗaya shi yasa cewa ma'rifati li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ashad an gane wannan sai Allah subhanahu wataala ce to wa inna fariqan minhum haqiqa wata jama'a daga cikin su kaga wato alqur'ani yana tsare gaskiya wata jama'a daga cikin su la yaktumuna alhaqa suna boye gaskiya to fariqan minhum kinnan wannan jama'a ita ce ta hiyawa ka sai an ce wata jama'a ta yi ta zamanto kaɗan ta yi ta zamanto mai yawa ko to fariƙan nan zaka fassara ta da mafi yawan jama'a daga cikin su suna ɓoye gaskiya alhali suna da sani ba wai yan kaɗan daga ɓoye gaskiya ba daga cikin su a'a mafi yawancin su domin Allah ce fa qalilan ma yu'minu kaɗan ne daga cikin su ke yin imani Allah ce alhaqqu min rabbik alhaqqu gaskiya min rabbika daga wajen ubangijinka fala takunanna minal mumtarin kada ka kasance daga cikin masu yin shakka daga wajen ubangijinka ne ka kwantar sa hankalinka sukar da aka yi ma rigimar da kake gani kan matsayin kana rike da gaskiya bala'in da kake gani ka rike tantantan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addu alaiha bin nawajid ku rike sunnan nan da hakora wadanga dam kamar yadda damisa in ta rike abu ko zaki ya rika kak bai saki to kai ma ka rike sunan nan haka nan domin sai ka sha zagi sai ka sha izgili sai ka ga jarabawa jarabawa daban-daban amma don saboda a bayyana na kwarai da mummuna shi sa ake jarabawa to ina ganin yan uwa da ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa zama to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna akwai wadansu yan uwa da suka rubuto tambayoyi zamu ba da tambayoyin da aka rubuta jiya waɗanda aka rubuta yau sai gobe mun karanta su mun diba su sannan za mu ba da amsa su wannan tambaya ta farko ya rubuta ne da yaren faransanci yake cewa menene hukuncin musulmi waɗanda da azumin su suka bar suka je suka bar sallah ranar juma'a sannan suka je wajen tarbon shugaban ƙasa wanda yake ba musulmi ba wannan ita ce tambaya ce musulmi wanda yake da azumi ne ya bar sallah ta vendredi sallar juma'a yattahi don saboda ya tarbon shugaban kasa da ke ba musulmi ba kaga na farko dai wannan makirci da an ka shirya ba musulunci me yasa ba a zo ba sai ranar juma'a don mi to sun sun san kun san wannan ɗabi'a ce ta mutumin da bai da imani sai shi dibilo yadda zai yi saka cikin matsala sai an ka dibi ranar da musulmi ga zuwa juma'a sai aka zo aka ce wannan rana zai zuwa ai ba Nijar aka sa ta farko da ya fara zuwa ba na biyu musulmi yanzu in ka zo ka san dama mun gaya muku cewa Allah subhanahu wataala duk lokacin da ka kime da'a to zaka ce kai ma wato ragaita da'a yau in an ka shiga masallacin da an ka ce za a yi sallah azhur minti goma sai an yi rigima ko ba haka ba a ce wanga liman ya tsawaita sallah amma mutum zai tiya tarbon shugaban kasa France yayi awa uku cikin rana bai jin zafi to don Allah wannan menene wa zai baka lada dan kai tsaye awa uku karshen ta bai san ka ba har waɗanda sun ka kira ka bu san ka zo ba amma ragaita ce wahala ce rabon wahala ne sannan kuma daga cikinsu kai yanzu waɗanda suka zo suka kira aka yi tarbon shi mine ne ya zo da shi mina na ya kawo na musulunci yau ya hanka ce ga wani babban malami ya zo baka zuwa baka ma kallo ne ko baka nan bane amma yanzu ga wani kafiri wanda ya biyo ka zo kallon shi me ya kawo cikin kasan mu ya zo ne saboda a kawo sojojin ƙasar faransa a rinka bincike inda za a ganin musulmi yan ta'adda aka shi shine abin da ya kawo shi ta haka wannan rashin aiki ne malam kuma wannan mutumin da duk ya bar juma'a da gangan ba tare da wani abu ba wallahi binciki imani shi da gangan ka bar juma'a saboda ka kalli kahiri Allah ya sauka wannan rashin sanin aiki ne balle su waɗanda suka suka tarbe shi su ba a zancen sallar su sannan tambaya ta biyu yake cewa munan kasar Niger an ce 90% musulmi muke ba ma 90% musulmi muke ba 90% aka cewa an ce don musulmi muke to don mi ba a yin babu musulunci a kasan mu kamar bata kasance kasa ta musulmi ba wannan saboda musulmi ba su san muhimmancin musuluncin su ba shi yasa babu wasari a musulunci ba an ce demokrasi ba abinda da yawan mutane sun ka zaba to a kawo a yi zabe da waɗanda ka son shari'a musulunci da ba su son shari'a musulunci a yi zaɓe a gani a bar mu zaɓe abin da muke so amma sai an ka ce layik layisite wai Nijar ƙasa ce ta addinin da kowa shi addinin da yake so to da su waɗanda a kiristoci da su waɗanda ake ganin suna akan addini na wato gumaka ko kuma waɗanda a akan arnanci da musulmi wane ne su yawa dan mi ba a bari musulmi su a shari'a musulunci wannan ba za a taɓa yin shi ba saboda har yanzu akwai abubuwan da kuke jira son duniya da kuma kyaman mutuwa shi yasa ba ku iyawa wannan shine kawai inda kun yarda ku mutu an fahimce ni sannan kun ka hidda duniya daga cikin ranku da yanzu shari'a musulunci ta tabbata amma saboda ana tsoron mutuwa kuma ana son daɗi kowa na son gina gida mai kyau eh ya haure yayi in yayi gida mai kyau a sa taro in an ka sa taro ga motoci ga internet ga tele ga mata masu kyau cikin gida ga abinci ana ci ana wadaka ana jin daɗi to abin da kake so kenan to ya ra'ayi kai daga so hakan ka tsaya ai shari'a musulunci sai ba an kai sahab sahabbai sai da sun ka baro makka sun ka baro iyalai da kuɗi da komai sun ka zo sun ka gina addinin musulunci kai ko son ka kai cikin yamai kana zamne kana shan ruwan sanyi cikin firigo france su ce to ku musulmin Nijar mun yi da ku shari'a musulunci wanga kaka jira to hatta shin kiyama ba za a samu wannan ba ina fata an fahimce ni an zo an rarraba muna an ce muna waɗanga yan farti kaza waɗanga yan farti kaza duk fartin da akwai Nijar babu wanda wani babu wanda zai kai mu- bisa ga mulki zancen shari'a musulunci ko wani jiran nashi kai shakai saboda mulki kawai shi yasa in ka zo sai a ce to ai duk musulmi muke cikin Nijar to bari mu yi nan nan kun san bature da ya tashi yin sharri sai ce to yanzu bari abin da za a yi duk doka ta Allah wadda adda girma wanda yake tana da alaka da abin da bai so sai amshe sai maida waje ne wanda yake ganin tana da alaka da gargajiyanci shi a wajen shi sai bar ta can wajen sarki da alkali yanzu ya hanka ce za a sakin mata ba a cewa kace justice sai a ce mata gidan alkali sai a rubuta takarda a baka in za a damun arme sai a ce wa gidan alkali rabon gado sai a ce gidan alkali dun Nijar kawo min alkalin daga shari'a ta sata in an kama barawo ana kashe gidan alkali wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma dat sai a ce ai justice saboda haddi ne ina fatan kuna fahimta ta yana daga cikin abin da ke sa al'ummar musulmi ta yi karfi zina kawo mai alkali dun nijar alkali daga shari'ar zina kamin shi ko sarki ko hakimi ko mai gari an ce ai fajil duhum 80 jalda in ba su yi aure ba ai musu bulala 80 in kuma sun taba yan arme a jehe sai sun mutu kamin alkalin daga wannan shari'a lokacin da aka aza shari'a musulunci a Najeriya Sokoto wata mata aka kama ta za a yi mata shari'a musulunci duk yan jarida na duniya gaba ɗaya Sokoto suka koma ana ta ɗaukowar rahoto ana kaza ana kaza sai da sun ka hana an kai wannan aikin suka ɗauke ta kuma suka kai ta can yanzu tana can Vatican ta zan Kirista ta yi makanta asara da ta mutu akan musulunci da ya yi mata to don haka wannan yaudara ce shi bature akwai abubuwan da ya san in ya ce ba a yanzu to ya san wallahi sai dai kwashe mutu amma bai taba su saboda ya sani a ce ba a sallar Nijar yana yiwa akwai wanda ya isa ce ba a sallah Nijar to ba su taba wannan saboda sun san da an taba wannan ƙarya ta ƙare duk wanda ya ce ba a sallah Nijar wallahi ƙarya sai ta ƙare ya san ko shi bar Nijar ko shi mutumin tuttuka da sun kai mai saura babu shi amma fa zan can yanke hannu sai a ce a kai wannan abu shiga musulunci wayo ne gare su dama haka sun karba shari'a Allah ya kyauta kuma wannan zamu gaya musu wallahi wallahi wallahi duk yadda an kai musulunci shine zai cin karshi huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida malai mura addu'a Wannan tambaya ta shahi zancen ɗaukar sauti na wa'azi ko bidiyo bayan wanda ya ɗauke shi ya tsara shi ya buga shi ya kuma wallafa shi. A nan sai mai tambayar ya yi tambayar cewa ko ya halitta wani can daban ya yi amfani da aikin domin ya sake buga shi sau da dama ko ya sayar da shi ko ya wani amfani daban ba tare da izinin wancan na farko da ya tsara shi ba. Mai tambaya ya ce ina hukuncin kuɗin da ya samu ta wannan sana'a ko kuma amfanin da ya yi da shi tunda kayan ba nasa bane a asali. Shi kansa kuma menene hukuncin aikin da ya rataya a wuyansa. Malam ya ce, malamai sun yi magana akan waɗannan matsaloli baki ɗaya kuma sun warware wannan matsala. Malam ya ci gaba da cewa, wannan sha'ani akwai wani abu da ake kira haƙƙin mai aiki a cikinsa ko kuma zuhar goshinsa kamar yadda malam Bahaushe ke cewa. Wannan kuwa in ji malam ko da wata takarda ce ko wani littafi ka rubuta ko kuma wani abu ka tsara ko wasu hotuna ka ɗauka ka haɗa da sauki kai wani shiri na musamman wanda jama'a za su amfani da shi kai ma ka amfana a cikinsa to idan wani ya ɗauke shi a nan wurin ya ci haƙƙinka kai da ka yi tsarin tun farko misali idan aka ɗauki cewa ka rubuta wani littafi ne bayan ka ƙara rubuta rubuta shi sai ka buga amma a ƙarshe sai ka ce to wannan littafi duk wanda ya ɗauke shi ya yi amfani da shi ko ya sayar da shi sai dai ka riga ka bashi izini ana iya yin amfanin da aka ga dama da shi anan sai malam ya ce ba wata matsala duk wanda yake da dama zai iya ɗauki irin wannan littafi ya wallafa shi ko kuma ya bubbuga shi da yawa ko ya wani amfani da shi amma idan ba a samu wannan izinin ba to duk kuma wanda ya kuskura ya ɗauki littafin ya buga shi ya wallafa shi ko kuma ya wani amfani da shi ko ya sana'a ya sayar domin samun wani amfani a nan wurin wato haƙi ya hau a kansa haƙi shine ganin cewa ya yi amfani da kayayyakin da ba nasa ba kuma a nan musulunci ya hana cin haƙƙin wani bayan haka kuma malami ya ce a cikin irin wannan sha'ani ana iya yin yarjejeniya tsakanin wanda ya rubuta abin tun farko ko kuma ya tsara wannan aiki da kuma wanda yake son ya buga shi ya yi wani amfani da shi daban yarjejeniyar tana iya ta ƙunshi maganganun cewa shi wanda ya buga abin tun farko marubuci littafin ko kuma mai tsarin wannan shirin yana da wani haƙƙi ko wani kaso da za a bashi a nan wurin shari'a ta yarda in ji malam kai kuma bayan wannan yarjejeniya da aka yi duk wanda ya ce zai ɗauki wannan littafi ko kuma wannan tsari ya yi amfani da shi to cilas ya zo gunka ya nemi izininka idan ka amince masa sai ya zo ya buga in baka amince ba kuma baya da hanyar da zai buga shi idan ya yi haka to sunansa ɓarawo saboda shari'a ba ta yarda da kai amfani da kayan wani a cikin wani sha'ani ba ko kuma ka sayar da su wannan hukunci ya shafi kowane irin shiri kama daga buga kaset na sauti ko na wa'azi ko na kira'a ko sai dai ko kuma bidiyo ko rubuta littattafai da dai sauran duk ayyukan da za a iya yi a musulunce ko kuma ba a musulunce ba kamar irin yadda kuka sani yadda studio labuwa da islam yake gudanar da ayyukansa kamar yadda kuka sani ne cewa shi shugaban wannan kamfani yake zuwa a duk inda ake wa'azi ya ɗau sauti da hotuna ya zo ya hahaɗa ya tsara inda adda kurakurai ma ya fidda ya gyara ya kira malumai su yi gyara duk wannan wahala da zufar da ya yi to sai ka samu wani a ƙarshe zai iya ɗauki wannan shiri ya buga shi ya yi amfani da shi ba tare da izinin mai shi ba irin haka ne shari'a ta hana saboda haka shi mai wannan kamfani tun daga farko dama ya nemi izinin mu mu malamai masu wa'azi da kuma kungiyoyi muka bashi yardar cewa yana iya ɗauki waɗannan sauti da hotuna na wa'azoji daban-daban da kira'a da sauransu ya kuma zo ya amfani da su a ƙarshe ma ya shaida mana cewa zai sayar da su domin ya samu amfani amma kuma muka amince masa kenan kaga shi yana tafiyar da aikinsa ne a cikin izini kuma yana gudanar da shi akan shari'a wato irin wannan aiki idan mai shi ya riga ya tsara shi ya buga ya haramta ga kowane ɗan adam da ya ɗauke shi ya ce zai yi amfani da shi ba tare da ya nemi izinin mai shi ba wanda ya tsara shi tun farko ko da na biɗa kuɗi ne ko kuma amfani kai da kai nan take takan yi waɗansu jama'a su ce to ai harkar musulunci ce wa'azi ana son ya yaɗu a ko'ina kuma ƙira'ar ƙur'ani ai ba laifi a ce ka ɗauka ka wallafa ka sayar ko ka baiwa waɗansu mutane a nan wurin abin da ya kamata a riƙe in ji malam shine cewa da farko dai ai musulunci shine ya haramta sata kuma ya haramta cin zalum shine cin haƙƙin wani kenan idan mutum ya yi wani aiki zufar ce zufar goshinsa ne wahalar ce ya bi dare ya taka tudu ya shiga rami ya bi zafi ya samo waɗannan kayayyakin ya zo ya tsara ya buga ya wallafa kai kuma a ƙarshe kana canza mai a una sai ka ɗauka ka ce kai amfani da su tunan kaga baka kyauta ba saboda haka wannan matsala malamai sun riga sun yanke hukunci a kanta shari'ar musulunci ba ta yarda ba ko kaɗan ka ci haƙƙin wani zuhar wani bayan ya riga ya yi tsarinsa malam ya ci gaba da cewa abin da ya kamata musulmi su yi la'akari da shi a nan ita dai sata a musulunci sunanta sa bukata ko mai ka ɗauka kuma ko nawa saboda haka ba za ka laɓe ba a bayan musulunci ka ce ai kasat ɗin ko sai dai ko kasu memuwar ɗin da aka buga ai wa'azi ne ke ciki ko karatun ƙur'ani saboda haka ba laifi idan ka yi haka ka yi kuskure abinda ake so a lokacin da duk kake buƙatar kai amfani da kayan to ka tattaka ka iske wanda ya yi shi na asuni ka tambaye shi izini idan ya yarda ma ya amince maka to ba laifi sai ka zo ka bubbuga ka wallafa yadda ka ke buƙata saboda a ƙarƙashin izini kake tafiyar da ayyukanka wato kamar yadda kuka sani wannan matsala ita ce ma turawa ke kira duradotar wanda musamman ma a nan Nijar aka kawo ta hukuma mai suna BNDA domin kula da ita tana kula da kwato haƙƙin waɗanda aka tauye haƙƙin su ko kuma aka zalunce su ta wannan fanni a wurin wannan hukuma ta BNDA wato ɗaukar kasa ko kuma wani abu da wani ya riga ya tsara tun farko ka ce kai amfani da shi ba tare da izinin sa ba to baya da wani matsayi illa sata kuma ita wannan hukuma tana iya kokarinta domin kwato haƙƙin duk wanda aka tauye ma haƙƙi a wannan fanni kenan kaga kafin ita wannan hukuma idan ka lura musulunci shine farko wanda ya haramta sata ya kuma haramta cin zara ko kuma cin haƙƙin wani a nan wurin ya kamata mu musulmi mu yi la'akari da abu ɗaya cewa da addinin mu ya riga ya muna tsari ya muna tanadi kuma akwai mu da hukumomi waɗanda suke bin irin waɗannan tsare-tsare kenan dole tilas idan muna so ko kuma mu fita daga cikin ƙangin shaidan sai mun yi ƙoƙari mun bi tsarin addini kuma mun bi dokoki daban-daban waɗanda hukumar ƙasar mu ta tsara a ƙarshe sai malamin ya ce wannan shine kaɗan daga cikin irin bayanin da muke iya mu yi ku a kame da wannan matsala ta ɗaukar kayan wani a ce ai amfani da su ba tare da an nemi izininsa ba Allah ya sa mu ganar da juna mu kama mu gane ko mu yi amfani ta hanyar izini da kuma neman yardar juna ga baki daya dan uwa musulmi kun dai ji irin hadarin da sata take da shi a musulunci saboda haka duk ilahirin waɗannan ayyuka da kuka sani na farko da na yanzu ga baki ɗayansu mallakar ci dole da islam ne kenan duk inda kuka je aka buga muku waɗannan wa'azoji akan kaset ko sai dai ko kart memoir idan ba anan ne ci dole da islam ba to shi kenan kun taimaka an yi sata kenan shi ko a musulunci ba a taimakawa azzalumi ya aikata zalunci kenan ku yi hattara kar ku faɗa tarkon shaidan ku nemi kaset ɗinku na wa'azi ko sai dai ko kart memoir a studio la voix de l'islam ta wannan hanya kukan taimakawa shi wannan studio ya karfafa ayyukansa kana kuma ya ƙara samun ƙarfin kyautata tsare-tsarensa daban-daban domin ƙayatar da ku wassalamu alaikum